رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم بيوغ وطن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجبو دا قريب دو دا ثلاثين دا بير وان دا وانا رانا تجي دي دا ثلاثين دا ايجا وطن بير نسي كرا تجبو بيو دا قوم شاهدو ta miladiya za mu tashi darasi na ɗari da ɗaya a cikin karatunmu na matinin ajiya muna cikin a babin fara'id fasali na uku wanda yake shine fasalin alhajbu wato hana wato sabubban da suke hana cin gado bilkulliya gaba ɗaya ko kuma sabubban da suke hana cin cikakken rabo na wanda magaji zai gada saboda haka a makon da ya wuce mun yi bayani akan bangare na farko shine hajjbul iskaf hajjbul iskaf shine a hana wato abin da yake hana ma mutum gado bayan dukkan sabubban gado sun tabbata a gare shi sai zama to wanda daga cikin magada samun wanda daga cikin magada ya hana shi cin gado shine ake ce masa hajbul isqaf a za mu tashi a muna cikin tsakiyar ta kusan ma dai karshen hajbul isqaf din a shafi ɗari biyu ashirin da takwas inda malam yake cewa wal akhawatu lil ab yahjubuhunna ash-shaqiq wa ash-shaqiqatan fa akthar إلا أن يكون معهن أخ لأب ويؤخذهن فيكون له ولهن ما بقي عن فرض عن فرض الأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. منكر أن تولى mun soma bayanin ta lokaci ya kure muka ce za mu tashi a wannan gaba in Allah ya kawo mu wannan darasi wato abmala yake cewa wal akhawatu lil ab yan uwa mata waɗanda suke li'abbai wato wanda suke uba ɗaya da mamaci ya ajibu hunna shafi ɗan uwa ke tsinki yana hana su cin gado wato idan akwai ɗan uwa waɗanda suke uba ɗaya da mamaci kuma akwai ɗan uwa na ɗan uwa mata ɗan uwa mata waɗanda suke uba ɗaya da mamaci kuma akwai ɗan uwa shafi'i wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci to waɗannan ɗan uwa mata da abbai ba za su gado ba ba za su gado ba sai da sharadi wanda shine sharadin zai faɗa a kansu haka zalika wacce in ƙasa ne fa askar haka zalika idan akwai ɗan uwa ɗan uwansa mata shafi'ai su biyu ko sama da biyu su ma za su hana ɗan uwa mata ne a su gado sai da hali ɗaya kawai yake illa an ya kona ma'ahun na akun da ab sai dai idan akwai ɗan uwa ne abi tare da su wannan idan akwai ɗan uwa ne abi tare da su ana nufin ba wai idan akwai shakiki ba idan akwai shakiki babu wani hali da ƴan uwa ne abbai mata za su gado ba za su gado ba haka zalika idan a a idan akwai akwai halin da za su iya yin gado shi idan akwai yan uwa idan akwai idan akwai shi shi kenan ba za su gado ba don ko akwai yan uwa ce tsiya ya zama ko asu da akwai dan uwa ce ba za a ba ta rabi ba sai dai a raba dukiya da zama sun ibata da mutum hadin unsayin saboda haka idan dai akwai dan uwa ta titi to dan uwa mata da abbai ba za su gado ba ya ayi halatin min al ahwal haka da nika idan akwai dan uwa dan uwa shakikai mata biyu ko sama da biyu suwa ba za su gado ba inda idan akwai dan uwa mata biyu ko sama da biyu ka ga rabon yan uwa wannan mata biyu nawa ne rabon su eh sultani za a ba su sultani ko don aka ga aka ba su sulitani shi kenan an gama da rabon yan uwa mata saboda haka yan uwa mata ne abu da za su samu ba da akwai yan uwa shakikiya guda daya ko akwai yan uwa shakikiya guda daya kuma akwai yan uwa ne abbai mata yan uwa shakikiya ne za a bata rabi to su ko yan uwa mata ne abbai sai a ba su nawa sai a ba su sudusi domin a cika ya zama to rabon yan uwa ya zama to su misali shi ne tafi na kuskure da ake cewa an fahimta to don haka idan aka samu yan uwa mata biyu shafifai ko yan uwa mata sama da biyu shafifai ta ga sun da sun samu kuskure na ɗin kenan tun da sun da sun samu wannan kuskure na ɗin babu rabo ga yan uwa yan uwa mata da abin da za su samu sai a hali sai kawai yake illa an ya kuna ma'ahunna akun li ab ya hajibuhunna sai dai idan akwai ɗan uwa li abi dan uwa wanda suke uba ɗaya da mamaci namiji to sai ya zama to a sai ya mayar da su a cikai sai a raba musu dukiyar da dakari misal hazbin unsayin domin a nan wajen za su gado ba ta a kaso ba za su gado ne na wato asiki to a misali mamaci ya mutu ya bar matarsa a ya bar matarsa guda ɗaya ya bar ɗan uwansa shakikai mata guda biyu ya bar ɗan uwansa da abbai mata guda biyu to ya za a raba dukiyar akwai mata nawa za a ba mu mata eh rubu'i me yasa za a ba ta rubu'i ba ka babu ka to ɗan uwa ce sosai mata nawa za a ba su sulusani ko to ɗan uwa mai abbai mata nawa za a ba su eh eh sulusi ta yaya za a ba su tudu su eh ba su da rabo saboda ƴan uwa su su sai biyu sun kwace sun kwace rabon da ke ashirka eh ya ka eh a eh da akwai ragowar dukiya akwai saura akwai sauran kudi shakikai ita mata za a bata rubu'i ko saura ka idan aka ta matsalar sun ashirin da hudu za a bata kashi shida su kuma za a ba su sulutani za a ba su sha shida sha shida ita an bata an bata shida shine rubu'i da sha shida ashirin da biyu sauran kashi biyu sauran kashi biyu cikin ashirin da hudu kashi ɗaya cikin goma sha biyu shi ne abin da ya saura to da ta idan ana aka akwai kauli bin rad sai a yi rad to amma idan da a ce akwai namiji tare da waɗannan ɗan uwa mata ta buɗai to wannan kashi sai wannan ragowar kashi biyu cikin ashirin da hudu sai su raba shi liddafar da misal hajjin unsayi littafi an fahimta saboda haka yan uwa mata abin da yake hana su cin gado shine a a shafifi dan uwa shafifi saboda haka duk kuma wanda yake hana dan uwa shafifi cin gado shi ma zai hana shi yayin muka ce suna hana dan uwa shafifi cin gado da ko da ko da kuma wanne da uba akan akan kaza akwai sabani mazhabar malik baya hana shi amma mazhabar abu hanifa da ahmad da kuma abin da shekul islam ibn taymiya suka rinjayar shine kaka ma yana hana dan uwa cin gado to saboda haka wanda duk yake hana dan uwa shakiki cin gado zai hana dan uwa ne abbai cin gado kamar yadda shakiki ya hana sannan kuma yan uwa shakikai mata biyu ko sama da haka za su hana su sai dai idan akwai asibi to a nan wajen ba za su hana su ba to sannan yake wal akhawatul asqa ɗan uwa mata shakikai ya hajibuhunna al-ab uba yana hana su cin gado walibin da ɗa wabnuhu da ɗan ɗa wal jaddatu min ayyi jihatin kunna nan nan na gaba wal akhwatul asqa yahjibuhunna al-abu wal ibnu wabnuhu nan anan jumlar ta tsaya dan uwa mata ke sosai to uba yana ana su cin gado haka zalika ɗa da ɗan ɗa an fahimta domin gadon su ya zo ne yayin da yayin da mamaci ya zama to kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad kaga wannan duk ana maganar kalala ne don aya ce ta yasabtunaka fil kalala qul Allahu yusikum da yasalunaka fil kalala yasabtuna qul Allahu yusikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad ila akhir al aya to kalala ko shine wanda yake ba shi da uba ba shi da ɗa don haka da uba da ɗa za su hana ɗan uwa su fitai cin gado idan akwai su ba za su gado ba domin suna yin gado ne idan babu su an fahimta saboda haka yan uwa ta sosai su kaga a yan uwa ta sosai ba zai hana su cin gado ba bal sai dai mai da su a su bai wal jaddatu min ayyi jihatin kunna bil um kakanni mata ta kowace ta kowace fuska ce suka zo ko ta fuskar uwa ko ta fuskar uba to a su kuma suna faduwa bil ummi da saboda uwa in akwai uwa kaka ba za ta ci gado ba sawa'un kakan nan uwan uwa ce ko uwar uba ce domin gadonta hakikatan gadon uwa ne saboda haka in akwai uwa ita ba za ta ci gado ba wa tasqutul daddatul lati min jihatil abi bihi to kuma akwai tsari kaka wanda take ta jihar uba tana faduwa daga cin gado bihi ai bi sababil abi saboda uba in akwai uba saboda ka'idar masu malaman rabon gado man agla bi wasiqatin taqata biha duk wanda ya sadu ya gangara ya zuwa ga mamacin ya haɗu da mamacin ta hanyar wata wasiƙa to in akwai wannan wasiƙar za ta hana cin gado kaka uwar uba ta hanyar wata ta hanyar wata sai ya zuwa ga mamaci ta hanyar uba da haka idan akwai uba ba za su ci gado ba na'am idan babu babu uwa ba uba ta dama wanda suke ana su cin gado da uwa da uba ne na'am kakannin ba kakannin mata za a ba su rabon kaka daya shi ne a sudus سدس إذا أباك ربع نعم والمولى المعتق يعجبه عصبة النسب مولى وتولي أنت باوى المعتق ولي تشيني أنت باوى يعجبه عصبة النسب ɗan uwa asibai na nasaba suna hana su cin gado idan akwai asibi idan wato wanda ya mutu maula ne da bawa ne amma aka yantar da shi saboda haka ya zama to yana da dukiya in ya mutu za a shiga dansa to da ya mutu sai ya zama to cewar ba shi da wani dangi sai kawai a wanda ya yantar da shi wanda ya yantar da shi shine ya yi saura inda ba shi da dangi ba shi da asibai sai ya shiga dansa amma idan akwai danginsa asibi ko da mutum ɗaya ne to ba zai shiga ba tare da ɗan uwa asibai shi maula kun ga gadarsa na asirci ne ba gado ne na za a ce ga kasan dukiyarsa ba gado ne wanda yake na asirci sai an raba ma kowa masu rabon sannan abin da ya sauran zai ɗauka to wannan shine karshen hajabul ita hajabul ifqaf wato ha- wato abin da a a ana ana ma mamaci da a cin gado ta hanyar a sarrafar da rabansa ga baki ɗaya bin kulliya ba zai ci gado ba a ya san da shi daga samun daga daga wato kamar yin su haka na magada to idan aka yi na magada ga baki ɗaya sai a zo a duba a gani sai a koma ya zuwa ga alhaji to su a ne za su faɗi su a ne za a yi musu ta kansal a an su kanta kansal ko su a za a kama zanjiro a fitar da su daga cikin list to su ne haji da ɗin kowanne akwai sababin da zai sanya shi da zai shiga da sai a zo a bi a gani akwai wani akwai kuma wani to tun da ba akwai wani to wani ba zai shiga ba alal misali aka zo aka kasa dukkan yan uwa akwai uwa akwai uba akwai kakanni akwai namiji a- a- akwai mace akwai miji akwai ƴaƴa akwai jikoki akwai ƴan uwa maza akwai ƴan uwa mata ƴan uwan maza akwai ne abbai akwai ne ummai akwai su shifai to sai a zo a duba a gani wa za a fitar yanzu ma yanzu irin wannan ka'idar wa za a fitar eh ɗan uwa gaba ɗayan su za a fitar da su tunda akwai ɗa ko da baki ɗaya ɗan uwa za a fitar da da shakisan da ni abban da ni ummai ko to wa kuma za a sake fitarwa kakanni za a fitar da su gaba ɗaya tunda akwai uwa akwai uba to miji da mata fa eh na'am ban ji ba eh su za mu zo na sana hajjar kuma suna cikin dai amma dai hajjin islam ba za a nufa suna cikin ne ba za a fitar da su ba kamar ƙa'idar malamai ne da suke cewa azzaujani azzaujani a a wato azzaujani a la ya hajji la ya hajji la ya hajjabu wala yuhdab la ya hajjabani wala yuhdabani ba ka hana wani cin gado ba a hana su cin gado miji da mata ba a hana su cin gado ba ka hana wani cin gado amma ana rage musu rabon to shine nau'i na gado na na hajabu da zamu shiga na biyu kenan hajabun naql wa amma hajabun naql amma abinda ake nufi da cewa hajabun naql ayi naqalin a dauke mutum daga kasansa na gado zuwa ga wani kaso na daban na daban fa salatu aqsad kashi uku ne al-awwal kashi na farko naqlun min fardin ila fardin dunahu a ɗauke mutum daga kasansa ya zuwa ga wani kaso wanda yake koma bayan kasansa na farko kasansa na asali wa huwa muktasil bi khamsati ashiya wannan ya ke kwanta da halaye guda bak- guda biyar al-ummu huwa yanquluha al-walad mutlaqan ta na kowane kowane irin ɗani ko namiji ko mace ko ɗan ɗa ko ɗan ɗa ko ɗan ɗa ko ɗan ɗa shi ne ma'anar mutlakan din suna ɗauke ta mina sulutu ila sudus daga sulutu ta koma ya zuwa ga sudusi tunda mai Allah yake a cikin alƙur'ani ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن كان له ولد إن أقل إن أقل الولد يا هذا ابن وابنه تا دكانتا آه والبنت وبنت الابن بنت شجت فيه واتو إيه بإيه تا سوى ده حتى سنة ولد فبدك نوسي in dai akwai ɗaya daga cikinsu ko sama da haka to za su canza kasan uwa daga kasanta na asali wanda yake shine sulusi take ɗaya cikin uku ya zuwa ga sabon kaso na hajjabun nakan shine sulusi don ga na farko kenan ko mun ce akwai wannan fa a wato shi kan hajjabun nakan mun ce kashi uku ne kashi na farko a ɗauke mutum daga kasansa na asali ya zuwa ga kaso wanda yake koma bayan na asali shi kuma wannan ɗin yana da hali guda biyar yanzu hali na farko shi ne misali na farko da za mu kawo halin mahaifiya mahaifiya idan akwai ɗa mutlakan ta kowane jiha babu wani ƙaidi in dai ɗa ne to zai ɗauke shi daga za a yi masa hajjabin nasar daga sulusi ya zuwa ga sulusi ɗin kenan na biyu wa waladin ibn mutlaqan wal وولد الابن مطلقا والإسلام فصائدا من الإخوة والأخوات مطلقا haka zalika ɗan ɗa shi ma ɗan ɗa ɗin da kowane jiha ne da kowane jiha ne ko wajen nazar ko kuma ta wato ɗar ɗa ita ma tana ɗauke ma uwa wannan ka tona ta daga sulusi ya zuwa ga sulusi wal islami fasa'idan min al ikhwa wal akhawati mutlaqan haka dalika ɗan uwa guda biyu ko sama da haka ɗan uwan nan maza ne ko mata ne shakikai ne ko ni abbai ne ko ni ummai ne su ma suna ɗauke uwa daga sulusi daga sulusi zuwa ga sulusi فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس saboda haka a uwa tana ana ɗauke shi daga sulusi ya zuwa ga sulusi da samuwar ɗa ko ɗan ɗa da kuma samuwar ɗan uwa sama da biyu biyu da sa abin da ya sama da haka da wannan hali na farko kenan wazzau hali na biyu yanqulu waladu wa waladuhu min an-nisfi ila ar-rub'i miji mijin mace to ɗanta da ɗan ɗanta suna naƙali suna ɗauke miji daga rabansa nisfi shine asalin rabansa rabin dukiya ila rubi ya koma rubi sawa'un wannan ɗan nasa ne ko ba nasa bane in dai dan matar ne mutum ne ya mutu ya bar matarsa ba su da ɗa tare da ita amma ta riga ta haihu a wani gida a gidan da ta haihu ta riga ta haihu a wani gida tana da ɗa ko tana da ɗaya to in aka tashi rabansa ba za a ba shi rabi ba sai a ba shi rubuci mun yi wannan a wajen alfara a wajen furut ko mun ambata يوصيكم الله يا فرض نعم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا وهكذا انت اتيت بركه او الجداء اما كما wannan kan da kabari a wani gida ya mutu amma kuma yana da yaya saboda haka ta bar jikoki kenan ƴaƴan ɗanta a nan wajen shi ne zai faru da mijin yana nan a nufinsa ko kuwa za su tashe shi daga wannan ajin za su tashe shi domin kuma ya'ya ne ko da aka tashi da shi ya zuwa ga ajin rubu'i والزوجة ينقلها من الربع إلى الثمن من ينقل الزوجة من ينقل الزوج wanda yake sauke miji ya rage masa nasa rabon to shi ma idan aka samu mace shi wannan wanda yake ɗauke shi shi ne ɗa ko ɗansa zai ɗauke zai ɗauke mata daga rubu'i ta koma sumuni mutum in ya mutu ya bar matarsa ba shi da 'ya'ya matarsa rubu'i za ta samu to amma idan yana da ɗa namiji ko mace ko yana da jika ɗan ɗa namiji ko mace to matan nan za a hana ba za a ba ta sai ta tashi daga rubu'i wanda ke shine kasanta na asali ya zuwa ga sumuni kashi ɗaya cikin takwas kenan shine kasanta na nafilu to kun ga hali na nan sai uku kenan ko wa banatul ibn yanqulu al-wahidata minhunna 'an an-nisfi wal ithnayn fa akthar al-thuluthayn al-wahidatu fawqahunna ‘ya'yan mata wato ‘yar wato ‘ya'ya mata na ɗa wato shi ne jikokin ‘ya'yan ɗa jikokin mamaci to ɗaya daga cikin su wato idan akwai ɗaya ta tafi sama da su to tana ɗauke su tana ɗauke ɗaya daga cikinsu daga kasanta na nisiki ta koma ya zuwa da su da su haka dalika haka dalika kasanta da za su da za a da kasanta na na sulusu biyu shi ma za a hana ta a mayar da ita zuwa da su da su idan aka samu ɗaya a sama da ita mun san lokacin da muke kasan gado na yar ɗa jika jika nawa ne kasanta na gado bintin ibn na ya samun nufi da suka ke samun nufi idan ita idan ba ɗa kuma idan ita kaɗai shi idan ba ɗa ta zama ko ita kaɗai shi tana da wani kasan tana samun sulusai idan suka zama ko su biyu ne ko sama da haka ko idan su biyu ne ko sama da biyu nawa ake ba su sulusai da nafsu sharadi idan babu ɗa idan babu ta wanda yake zai mai da su a kudai kuma babu wani wanda yake zai hana su to idan akwai ɗaya sama da su ɗaya ta kaso sama da su to sai su hana su cin wannan nufi ko tulufai ɗin sai su koma ya zuwa da su ne an fahimta domin idan akwai ɗaya ɗar mutum ta kasansa ita kaɗai nawa za a bata nabi za a bata ko to idan kuma akwai jikoki ɗaɗan ɗa mata ko ɗaya ko sama da haka nawa za a ba su sai a ba su sudusi tasbilatar telefoni saboda haka idan saboda haka kun ga wato kamar karatun ne kamar menene ne na karatun amma sai ta fuska ake yin sai saboda haka yanzu idan akwai ɗa wanda take sama da su to wannan ƴar sai ta kauce su daga sulusi daga sulusani da za a ba su inda su su biyu ne ko daga nusufi da za a ba ta inda ita ta ɗauki ita koma ya zuwa ga sudusi an fahimta sudusi na tafi na kan sulusai ne domin da kuma wannan azumi na ne inda asalin kasanta nusufi ko sulusani amma aka mai da zuwa ga sudusi me yake me yake mai da zuwa ga sudusi samun wani mai gado wanda yake shi ne sama da ita wanda zai mata hajjabun naql wanda zai mata hajjabun naql kuwa shi ne shi ne ita ce ɗaya wanda take sama da ita ba wai sai ɗaya ta sako ba domin alal misali idan akwai ɗar ɗan ɗa jika ta a daraja ta biyu kenan ko mamaci ya mutu yana da yana da ɗa yana da yana da jika ɗan ɗa wannan jikan nasa ɗan ɗa yana da ya an fahimta saboda haka yar dan ɗa kenan to kuma sai ya zama ko yana da wata yana da wata jikar ɗan wani ɗan saboda haka ga wannan ita wannan yar ɗan tana sama da wata yar ɗan ɗa to saboda haka za ta mata abin da ɗaya ta tako take na jika domin tana da daraja sama da ita shi yasa ka ga sai yake alwa'idatu fawqahunna ya uwa wacce ta sama da ta ya kudin da sudu wal akhawatu lil akh wannan shine hali na hudu na biyar kenan wal akhawatu lil akh ɗan uwa waɗanda suke nan ɗan ɗan uwa ne a bai mata yanquluhunna ila sudusi al ukhti shaqiqa ɗan uwa su kikiya in akwai ɗan uwa su kikiya guda ɗaya tana ɗauke su daga a tana ɗauke su a daga kasan da za su samu ya zuwa ga asudus domin da kasan da za su samu shine idan da ita kaɗai ce za ta samu nufi idan da su su biyu ne ko sama da haka za su samu sudusan to yin sai su koma su samu sudusi idan akwai yar uwa ta tukiya domin akwai yar uwa ta tukiya yar uwa ta tukiya ta zama torabi za ta sai a tsara musu sudusi domin ya zama to tasmilatar sudusan ne القسم الثاني كتولة كتولة بي كشي نجي كشي نجي نمي ايه ايه النقل لا عجب النقل لا عجب النقل to alhamdulillah ina son ku zama to kun yi tarbiyu kar mutum ya manta da littafin mun ce akwai kaso uku ko na hajjibin nakal mun yi kaso na farko shi ne menene kaso na farko na min fardin ila fardin dunahu a kauce mutum daga kasonsa na asali ya zuwa ga kaso wanda yake wato wato ankas wanda yake kasa wanda yake koma bayan kasonsa na asali القسم الثاني النقل من التعقيد الى الفرد a ɗauke mazaji daga asirci ya zuwa ga kaso na farilla asirci ne shi amma saboda wani wanda yake yana nan sai ya tashi daga asirci aka ce sai ga rabo kawai za a baka asirci ko shi ne wanda yake saukar yake saukar sauran dukiya to ba lallai ne ya zama dokan cewa wannan a fa'ida sai a gare shi ba wani lokaci zaran masa ya zama to ya ci gado da asirci duk ya ci gado da far wani lokaci kuma bil asir garan masa ya ci gado bil far duk ya ci gado da asirci ya danganta da yawan asibar yace wa huwa muqtasim bil abi wal jad wannan ya ce kanta da uba da kaka su su biyu ne kawai a wannan ajin su ne ake ɗauke su daga asirci ya zuwa ga alfar fa yanquluhuma al-ibn wabnuhu ila sudus ɗa da ɗan da ɗansa suna ɗauke uba da kaka ya zuwa ga asudus da su ne asudai sai aka mai da su ya zuwa ga sudus kamar yadda Allah ta'ala yake wale abawaihi li kulli wahidin min huma sudus in kana lahu walad idan mamaci ya mutu ya zama yana da ɗa ko ɗan ɗa to uba nan wajen ba zai zama to asibi ba tun daga ɗa abin da ya saura na dukiya a wula rajulin zakar ga mamaci shi ne ɗansa ta shi ne zai kwata dukiya uba sai a ce ga su duki shi ne naka kawai haka da nake idan babu uba amma akwai kaka shi ma kaka ba zai zama to asibi ba tunda akwai ɗa ko jikarsa saboda haka sai ya ɗauki su duki alƙasmu tsari ka saura uku annaqlu min fardin ila ta'qib aka sun wannan a ɗauke mamaci a ɗauke magaji daga da asali farz da a baki ka so ne ayyananne sai a ɗauke shi daga wannan ka sanya zuwa ga asisi da zama ce ba ashabul fara'i ashabul furud bane ya zama to daga cikin al'asaba asidai wa huwa muhtasim bil banati wa banati ibn wal akhawat al ashifa wal akhawat al ab wannan ya ce ɗauke daga so uku na hudu na magada shine ƴaƴa mata da jikoki ƴaƴan ɗa mata da ‘yan uwa mata tafikai da ‘yan uwa mata ne abbai su ne ake musu nakali daga far ya zuwa ga asusu ya zama ta su zama to asudai fa innal banati da ya'a ya'a mata yufradu min wahidatin min hunna idan faradatin yus wal ithnain fasa'idan at-thuluthan kowace wato a ɗaya ta ciki idan ita kadai ce nawa ake bata yufradu min wahidatin minhunna an-nus ana bata ana bata nisfi idan ita kadai ce wal ithnatayn fasa'idan as-sultan idan su su biyu ne ƴaƴa ko sama da haka nawa za a ba su hmm sultan ko a kuga ana tsaka ne eh sultan da a ba su ko idan ƴaƴa mata su su biyu ne za a ba su sultan وإذا كان لهن أخ لم يرثن بالسهام ويرثن بالتعصيب أما إذا أخي تنقوى تاردسو تنقوى وانده تعجرسو to ba za su ci gado da istihali da kaso ba za su ci gado ne duk da asiri da asiri to da haka idan mutum ya mutu ya bar ƙasta kawai ita kaɗai da matarsa ɗar nawa za a ya bar ƙasta da matarsa ɗan nawa za a bata nufi matan nawa za a bata tumuli ko sauran kuma sai a ba ma asibi to amma idan ya bar ɗansa ya bar ɗa da ɗa saboda ka ya bar ɗaya biyu ga kuma mata to kaga ɗaya biyu ɗin nan sai su rabu su ne yanzu ita wannan yarinyar ba zuci za a bata ba sai a bata abin da ya saura na dukiya su raba tare da ɗan uwanta bibbakar musul hazzul unsayi saboda haka idan a cikin wannan ya za a raba mutum ya mutu ya bar matarsa da 'ya'yansa guda biyu mace da namiji nawa za a ba ma mace a nawa za a kai nawa za a ba ma matar gida ilimi ko to abin da ya saura ya za a raba shi eh a raba shi a raba shi uku a ba ma mace daya a ba ma namiji biyu shikenan ko akwai ko akwai alƙawlin sani kaulani ne ko kaulan wahida na to to kun ga na farko kenan ɗaya kenan وكذا حكم بنات الابن حتى لو كنت ان قايت بما نفس الشيء ارقى اذا انت كايت نو لا اباتا مثلي اذا سوسو دي ne ko sama da haka nawa za a ba su to da tsari to idan akwai namiji tare da su in akwai namiji tare da su a darajar su sai su sai zaman to gadon su bisa asubi ne to amma a nan wajen ku lura shi ta ake cewa namiji tare da ku a darajar ba nan ne ya zama idan kamar idan a halin yar ne namijin nan zai iya zama towa dan uwansa zai iya zama towa dan bakkanta ko mutum ne ya mutu yana da yana da 'ya'ya maza biyu ‘ya'ya maza biyu ɗin nan ɗayansu yana da yana da ɗaya mace saboda haka yana da jika mace ta fuskar ɗaya daga cikin ‘ya'ya yana kuma da jika namiji ba ta wannan wanda yake uban wannan macen ba sai ɗaya kan naka yana da ɗaya ta fuskarsa saboda haka yana da jikoki guda biyu mace da namiji amma ba uban su ɗaya ba amma iyayen su ɗin iyayen su ɗin ɗan uwan juna ne saboda haka su ne wanda aka suke suna ƴan mazagar da mace da namiji to yanzu wannan asibi zai mayar da wannan ƴar jikar ta zaman to asib ta zaman to ta ci gado da asibiti ko ba zai mayar da ita ba eh zai mayar da ita don a daraja ɗaya suke a daraja ɗaya suke duk da yake ba ɗan uwanta ba ne ɗan babbanta ne zai iya aurenta za a iya auren zumunci tsakanin ko ba dan wanta bane to amma zai zaman to zai zaman zai zaman ta mata hasibi domin darajar su daya ƴaƴan ɗani wa kana hukmu banatil ibn idza istahsayna idza istahsayna idza istahsayna wirata idan dai suka cancanci cin gado da shi ne suke cancanci cin gado na'am in ba wani asalin wanda ke hana su na'am wal akhawat al ashiqa wal akhawat al ashiqa wal akhawat lil ab ma adam al ashiqa haka da nika wannan shine hukunci na wato ɗan uwa mata shafikai da ɗan uwa mata da abbai su ma ma adam al ashiqa idan ya zama to babu shafikai maza babu wato shafikai maza domin idan akwai shafikai maza ita yar uwa ne uk shaqiqa sai ta zama to za ta ci gado da ta'qib ne uk ne ab kuma ba don akwai dan uwa ta bibi ba ta ba ta da komai kamar yadda muka ce ita za a yi mata hajjabul islam an fahimta to da ka tafi yaushe ne magaji yake tashi daga farq ya zuwa da ta'qib a cikin halin yana faruwa ne kawai ga wannan jinsi guda hudu na magada da ɗaya da jika wato ƴar ɗa kenan da ya uwa kusurciya da ya uwa li'afiya an fahimci wannan to yanzu fahimtar tana da sauki sai dai rikewar ko rikewar da ta yana ta kisawa eh ta yana ta kishi faslun fakali na biyu yamna'u al-miras ikhtilafu ad-din saqawar addini yana hana gado فلا توارث بين الم... بين مسلم وكافر باب جادو تكان مسلمي بكافر باب جادو تكان مسلمي بكافر آه النبي صلى الله عليه وسلم ياتي لا ي... لا يتوارثان لا يتوارثان اهل آه اهل ذو ملة شتى ما أبوتا الدين وندي كدبان باتا سنجاد الجنة ba sa cin gadon juna waɗanda suke addinin su ya saba waɗanda suke addinin su ya saba zahirin wannan lafazi waɗanda sun ɗauke shi akan umur cewa in addini ya saba ba za a ci gado ba don haka sai malam yake wala bainal yahudi wan nasrani ba a cin gado tsakanin da yahudi da banasari kama wannan idan sun kawo rabon gadon wajen musulmi kenan kuma a bisa zahirin wannan lafazin wanda ke shine masaban malik sun ɗauke shi ikhtilafu din gaba ɗaya sabanin addini yana hana cin gado amma baya hana wasiya baya hana wasiya babu laifi kafiri ne wasiya ga dukiyarsa ga musulmi babu laifi musulmi ne wasiya ga dukiyarsa ga kafiri amma gado ba za a ci gado dai idan akwai sabanin addini musulmi baya cin gadon kafiri kafiri ma ko baya cin gadon musulmi saboda haka ɗaya daga wannan shine mawani al-miras kenan abubuwan da suke hana gadojin kulliya warrik bauta tana hana gado fala yariku masiku wala yura bawa baya cin gado ko ba a cin gadon sa baya cin gado domin baya mallakar dukiya don haka ba za a ba shi gado ba domin an ba ka ba shi gado a a abin nan ubangidanka ubangidanka zai shi shi shi shi zai fasa dukiya tunda shi baya cin tunda shi baya mallaka haka da muke kuma ba a cin gadon sa ba a cin gadon sa domin ya mutu dukiya ta daga baki daya ta a a wanda yake shi ne yake daga mallakar sa wa ma ma ta anhu fa huwa limaliki abin da ya mutu ya bari to na ma na na na wanda yake mai mallakar sa ne wal qatl sababi na uku da abin da yake hana gado shine kisa fala mira ka liman qatala muwarrithahu babu gado ga wanda wato ya kashe muwarrithahu wanda yake ba wato wanda yake zai bar masa gado amdan wato a idan ya zama to kisan amdan ne da ganganci ne idan da ganganci ya kashe shi to ba zai ci gadonsa ba to idan kuma da kuskure ne ba eh na'am zai ci gadonsa dole biya ba zai ci gadon biyar ba inda shi ya kashe shi ne zai biya biyar to kuma a ce ya biya biyar sama kuma ya komo ya sake cin wannan gadon biyar ma kharaja min al-yadi wa ada ilayhi fa huwa lahu sai da ta maliki abin da fita daga hannu ya sake koma mata to ya saske ne ba a haka ya fitar ya bayar sannan kuma ya sake dawowa ya zuwa wajen sa ba mu ma'ana saboda ka za a ba shi gadon za a ba shi gado amma ba za a ba shi gadon biya ba me yasa aka hana a wanda ya kisan kai cin gado saboda tuhuma ne ana tuhumar kan cewa ya kashe shi ne ana tuhumar kan cewa kisan da ya masa domin ya ci gado ne sai aka hana shi sai aka masa ukuba da na da fasbiki da da kishiyar nufinsa nufinsa shi ne ya gaggauta ya samu ya ci gado saboda aka sai aka hana shi gado wannan kuma ka'ida ce ta malamai وانقطاع النسب بالميعاد هكذا لك بجسر أبو بند استهانة سنجاد وأقول انقطاع النسب كون والنسب بالميعاد داعين لآل وانقطع التوارث بين الم... بين الملاعن والولد فقط saboda haka gadon zai yanke tsakanin wanda ya li'ani da kuma ɗan kawai banda tsakanin ɗan da uwarsa banda tsakanin ɗa da uwarsa amma tsakaninsa da uban fala yanku ahaduhum al-akhar saboda wato idan mutum ya yi li'ani an san li'ani ya ko mutum ya ce ɗa ba nasa ba ita kuma ta ce ɗa nasa ne ba su da shaida saboda haka sai alƙali ya nemi ya yi li'ani a rantsuwa ya rantsu sa hudu cewa sannan ba nasa bane cewa da gaske cewa ya rantsu da Allah cewa da shi mai gaskiya ne a cikin maganarsa ta biyar kuma yace Allah ya shine mutanen ƙarya yake da kuma tare da Allah cewa ƙarya yake yi dan sani sau hudu na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a gare ta idan ƙarya take yi ba dan sa bane idan ƙarya take yi cewa dan sa to shi kenan sai a raba su wannan ta ba za a danganta shi zuwa ga shi wanda ya masa lihani ba amma uwarsa uwarsa ce saboda haka ba zai shiga da uban ba ba zai shiga da shi wanda ya yi anin ba haka shi wanda ya yi anin ba zai shiga da ɗan ba idan ɗan ne ya fara mutuwa wanda ya yi anin ba zai shiga da ba sai kai uwarsa ta shiga da ɗan eh a ba za ba sai ke ba ba ba ya ai sai ke ba shi da ma'ana a cikin shari'a ma'ana wato ma'ana ba ɗan zina bane ba ɗan zina bane an dai ɗan li'ani ko da ba za a danganta shi zuwa ga ubansa ba uwarsa kuma za ta shiga danta haka dalika ɗan uwansa na wajen uwa za su shiga danta ɗan uwansa na wajen uba ba za su shiga danta ba tunda ba su da dangantaka tsakanin su واستبهام المتقدم والمتأخر في الموت هكذا idan aka kasa sanin wanne ne ya riga mutuwa wanne ne wanne ne kuma ya mutu daga baya kama idan mata a faribu ta haka haji ta haka hajmin matsalan kamar idan yan uwa suka mutu karkashin idan yan uwa suka mutu a gini ya faɗo mutu ya kashe ba a san wane ne ya fara mutuwa ba wane ne wanda ya mutu daga baya saboda haka a nan wajen cewa babu gado tsakaninsu domin akwai akwai istilahi babu yakini ko a cikin irin kamar hadarin kamar a hadarin jirgin sama ko a hadarin mota su mutu tare ba a san wanne ne ya riga mutuwa ba saboda haka tsakanin su ba za su gado ba sai dai sauran magada su kan su gada amma su tsakanin su babu gado to da kawai matsala kaga tana da tasiri wajen cikar karban gada sai dai kawai a ɗauka kan cewa kowane daga cikin su ya mutu mazajen su cikin su gadansa ko kuma wanda suke kamar alal misali a kamar alal misali miji ne da mata suka mutu tare saboda haka ɗaya sun bar ƴaƴansu da ƴan uwansu da iyayensu ba za a kaddara cewa ita mace akwai rabon miji ba a fitar sannan rabon mutum daga cikin rabonta a tsara a cikin nasa ya'ya su samu da yan uwansa da iyayen mijin su su samu haka da halitta ita kuma na mace a tattara masa cikin tarikar namijin ita ma na ta magadin ba za a yi wannan ba tunda ba a san wanne ne ya riga mutuwa ba saboda haka sai a halar gado tsakanin su sai ya zama sauran magada kawai su ne za su gadon kamar su ne kaɗai magada su kuma nan ba sa haka da to wannan shi ne ƙarshen babin alfara'i kuma da haka muka gama masa'il ɗin fikihu na wannan littafin yanzu abin da ya saura shi ne bisa al'adar malaman malikiya da suka yi a ƙarshen littafin su su kawo abin da suka kira kitabul jami littafi wanda ya tattara abubuwa na ladubba na shari'a wanda suka kara littafi da shi malik haka ya yi muwafa'insa a muwafa'in kitabul jami haka dalika sauran waɗanda suka biyo su baya almajiran su kuma haka suka rinka yi kamar ibn abi zaid al-qayrawani bai tara babban littafin sa annawajir wa ziyadat a ƙarshe ya kawo kitabul jami daga cikin annawajir wa ziyadat haka dalika a cikin risala ya tare babin ƙarshen na risala da kitabul da babul jami babu wanda ya tara matattaran abubuwa na jumal da fara'i babin yana da ɗan yawa ba zai mu tsare shi a cikin darasi ɗaya ba amma yana da yawa ba zai mu tsare shi a cikin darasi ɗaya ba saboda haka za mu tsaya a nan daga karatun ijiya sai Allah ya sai mu in Allah ya sai mu da rai da lafiya insha Allah bayan Ramadan sai mu karasa wannan babin a cikin darasi biyu ko uku insha Allah a sati mai zuwa ranar asabar maimakon mu yi ijiya sai mu yi tafsir insha Allah saboda haka za mu yi tafsir gobe da kuma ranar asabar ma mu tafsir sai mu tsayar da karatu insha Allah sai bayan Ramadan sai zaman cewar ana da sati
da ba kan tsayawa sati biyu kafin azumi yanzu zama to sati uku kafin azumi to subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
وعلى آله وصحبه ومن والاه. Yanzu tambayoyin mu akan zakka ne. Mutum ne ya ware kuɗin zakka ya halatta ya taimaka wa wanda zai yi aure wurin siyan kayan taki. A idan wanda ya aka ba shi zakkar don ya sai kayan taki ya shafi da sifar wanda suka cancanta a ba mu zakka ya halatta ma'ana fakiri ne ko miskini ne a kuma ba wanda ciyar da shi ya lubinci shi ne ba da nasar ba allah misali da ɗansa ba ne wanda yake a ba ɗansa ba ne wanda yake a bai balaga ba wanda ciyar da shi ya lubince shi kuma allah misali ba mahaifinsa ba ne ba mahaifiyarsa ba ce da zai ce masarar mahaifiyarsa za ta yi aure kuma tana buƙatar kayan ɗaki bari ya ba ta daga cikin zakar sa a wajibi sai ya kai mata kayan ɗaki ko da wannan zai sa ya zamanto a misalin da kusa ba kenan buƙata ce wannan domin wannan buƙata ce wajiba a kan domin ita ma wadaciya ce da wadatar ta ba ka kiriya ba ce saboda haka ya halatta sai dai a nan wajen ba wai zai ce ne ya sai mata kayan ɗakin ba inda Allah ne ya ba shi dukiyar sai ya ba shi da karfi so a in ya ga dama ya ce kayan aikin ya ga dama ba kayan aikin ba ita ma ɗan ɗan ma mace ce yake nan ya kayan aiki a mata ne idan ta so ka kayan ta so ka kayan sai dai ko ta fuskar shawa zai iya cewa ga zakka to amma a ina yi ina ba da shawara ya kamata a ce kayan aiki inda ga bikin nan ya kasu in sun an gani za a iya wasu ta nufin da cewa kayan aiki don suka ce sun yadda sun wace tashi da sai ya zama to ya kai kayan aikin da wakala da wakilci domin dukiyar su ke mallaka su ce ba zai yi rizanta musu ba da ce ga abin da su ga abin da za su da dukiyar sannan wannan yake ya halatta in ba wa ɗan uwana zakka wani ya halatta kuma ma mustahabbi ne domin a yana da ladan biyu ladan bayar da zakka ga mabukaci sannan kuma ladan sa da zumunci zan iya raba zakka dubu biyu ta yi domin mabukatan na suna da yawa ta yi dan yi ta yi amma kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa hikimar ba da zakka shi ne a fitar da mutane daga cikin talauci ka ba wa mutum zakkar da za ta zama to mai kima wanda shi ma wataƙila shekara mai zuwa ya fitar da zakkar tunda suna da yawa wata shekarar wanda ka bama wata shekarar kar ka bashi ka bama wani ya fi duka ka tsintsin ka kucin silata da in ka ba mutum bukatar rana ɗaya ma ya gama da ita Allah akalla kamata ya ake ka bashi abinda za ka mata za ka biya mata bukatar sa ta kusan shekara domin maksudin zakka ce sannan tambaya ta uku ina da gwalagwalai wato ɗaukun ne sarƙa da sauran ya zan fitar musu da zarta akwai tsakanin tsakanin malamai wajen zartar a wato gwalagwalan da mata suke sawa na ji mun yi shi a cikin a ba mun yi matsalar matsalar ba a cikin hijiriya amma a cikin karatun muwatsa imam malik ya ya kulla babi a kan wannan malamai sun yi tsakani a kan wannan matsala jumhurin malamai babu suke babu zarta a cikin dinari wannan shine masabar malik da shafi'i da kuma riwayar mashhura a masabar imam ahmad masaba ta biyu sun ce akwai zarta shine masabar imam abu hanifa sahabbai da aka ruwaito cewa babu suna sun an ruwaito da yawa daga cikin su daga ci akwai aisha ummul mu'minin da abdullahi bin umar da asma bint abi bakr siddiq da jabir bin abdullah da Anas ibn Malik dukkanin su sun yi fatawa da cewa ba a ba da zakka a cikin kayan dinari domin matsayin su matsayin tufafi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa alal muslimi bi abdihi wala farasihi sadaqa babu zakka akan musulmi akan wato bawansa da dokinsa da yake hawa saboda haka malamai suka ce shi duk wani abu wanda yake na bukatar sa ne shine kamar tufafi kamar gidan da yake zaune babu zakka akan wannan to dinari da ake da mata suke sawa dan kunne da awarwaro da sarka da sauransu tamkar fasala ne da riga da sauran kamar da ba su fitar da zakkar wannan ba haka zalika wannan gwalagwale ba za su fitar da zakkar ba aisha radiyallahu anha karkashin ta akwai marayu mata ƴaƴan dan uwanta muhammad ibn abi bakr ibn siddiq suna da gwalagwale ba sa fitar musu da zakka abdullahi ibn umar ya kasance idan ya tashi auren da ƴarsa zai kai mata zai za a kai ta gida in aka tashi mata kayan kai ta gida kayan ɗaki za a aka mata da dinari dinari dubu biyar dubu biyar Allah ya ba su arziki ne su Abdullahi bin Umar wannan daga cikin kafin Allah ya ba su arziki ne yawa dinari dubu biyar ko ba taba kuma baya baya kina tafsir da tafsir kuma wannan shine a kula ba'u ba su tsada zakka ba ba su a kawo musu zakkar gwalagwalan mata ba kuma ga littafan ga rubutu sadaka nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta zakka yadda za a bayar da ita a rubuce ya tura wa mutanen Yaman littafin sai zuwa ga Amr ibn Hazm a rubuce rubuta hada hada bayan sadaqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Abubakar shi ma ya rubuta irin wannan ya tura ma gwamnoninsa a sassa daban-daban cewa ga bayanin sadakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya karɓa daga dukiyar musulmi dukkanin waɗannan babu waɗanda suke a cikin zinariyar da mata suke sawa akwai zakka da sai da waɗansu malamai saboda zahirin waɗansu hadisai da suka nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a masuri da cikin hadisan hadisan Abdullahi bin Amr bin al cewa wata mace ya ganta da auroro guda biyu na zinari yace tana ba da zakka wannan suke ba ta bayarwa duk shi ne rabanki na wutar jahannam to wannan hadisi malamai wanda suka inganta shi sun kafa hujja da shi akan cewa akwai zakka a kan wannan dalilin shi ne dalilin wajen sun fitar da zakka amma sauran malamai wanda ba su suka ce babu zakka a kan kayan ado na mata sun ce na farko hadisin bai inganta ba sun kawo illar bayanin illar hadisin ta fuskar a ilimin hadisi na biyu suka ce koda ya koda ya inganta hadisin dole a yi masa tawili saboda ya saba ma abin da yake sananne na sauran hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam magana mafi inganci shi ne rashin ingancin hadisin domin tawilin da ake kawa ba su da kai amma magana mafi inganci shi ne rashin ingancin hadisin ta fuskar ilimin hadisi wanda yake nan ba ba zai zama to majalin ambatansa ba a bisa mun shigin ta waɗansu malamai wanda suka haddar hadda waɗansu daga cikin malaman malaman mu a cikin wannan karka cikin wannan zamani duk sun yi fatuwa a kan jama'a ta sun fitar da gaskiyar bayan adam su daga cikin iya fatuwar kamar su Sheikh bin Baz da Sheikh Ibn Usaini da Sheikh Al-Albani Allah ya ji kansu baki ne wannan shi ne fatuwar duk da yake malamin shi Sheikh bin Baz malamin sa ya kasa malamin sa ba a kan wannan fatuwar yake Muhammad ibn Ibrahim mutum mamlaka a da wanda ke shi ne malamin shek bin bas a shi yana tare da jumhurin malamin cewar babu da ta a kan kayan adam mata kuma wannan shi ne matsabar malik kuma a kan a shi ne abin da ke mafi rinjaye abin da ya bayyana a gare a kan cewa babu da ta a cikin kayan adam mata amma ga wanda suka ce gwalagwalai akwai zakka a ciki suna musu suna kaddara shi kamar yadda ake kaddara wato misalin dinari idan dinari ne in ya kai gram tamanin da biyar nauyinka to wannan zakkarsa ta wajen ya kai misali kenan saboda haka sai a fitar da rubu'ul ushur rubu'ul ushur a kasan cikin arba'in kenan sai ya zama to gram biyu da da ɗigo da ashirin da biyar saboda haka za a iya fitar da dinarar ko kuma kimar sai a duba a gani kowane gram ɗaya nawa ne kimar sa a kuɗi naira sai a fitar sai a bayar da shi ga wanda suke ɗaukar wanda suke ganin kan cewar za su ba da zakar kenan haka ya kamata su domin waɗansu suna ganin cewar suke yatsan suke so su yi zama su sun yi shaka sansan amma ba su yi siyasa a kan abin da yake hukuncin sa domin khilafin ba mai sarki bane saboda a, hujjar waɗanda suka ce zakar tana waje ba ba su da ƙarfi sannan na in dai mace ta saya don ta sa ko da ta kai banki ne ta ajiye a matsayin kadara amma in za a yi za ta ɗauko daga banki ta sa sannan ta mayar banki ta ajiye idan kuma bikin ƙasa ya taso za ta je ta karɓo ta sayar sai mata kayan aiki da shi ta sa su ne a kan na samu amma da namiji ne ya saya in namiji ne ya saya sai ya fitar da zakka in namiji ne ya saya sai dai yana saya yana cewa wannan na sai da ƴaƴana mata ne in ya saya sai da ƴaƴansa mata ne mallakar su ne a matsayin mai ajiya yake to ba zai san musu da zakka ba amma in ya saya ne domin ya ajiye dukiya yana ganin kan cewa yanzu sayan fili ƙasa ba ta ci saboda haka bari a kai dinariya ajiye ba zai iya zuwa ya sai irin sanda irin sandan sabulun sallaye na dinari nan da ake sayarwa ana sa a bankuna ba amma zai iya sayan wannan gwalagwalai yan kunnaye da sauransu to in namiji ne ya saya wannan don ya aje dukiya sai ya biya kasa ya sannan tambaya ta biyu menene hukuncin fitarwa gidajen haya na ofis asibiti da kuma shaguna zakka gidajen haya maɗauke matsalolin abubuwa guda uku da gidajen haya da ofis ɗin asibiti da kuma shago na farko gidan haya mutum ne yana da gida ba gidan da yake zama a ciki ba gidan da yake bayarwa haya saboda haka wannan gidan kadara ne a gari ita kadara irin biyu ce akwai kadara wanda ake sayar da ita akwai kadara wanda take haifar da dukiya kadara da take haifar da dukiya da kar a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wanda za a fitar musu da zakka su ne dabbobi dabbobi fitar da dukiya suke za a fitar da raƙuma zakka za a fitar ma da shanun zarta za a fitar ma da awaki zarta amma kakisa kajin gidan gona kadara kuma suna fitar da arziki kamar kwai za a fitar musu da zarta sun za a fitar musu da zarta na wani hisabi na wani hisabi waye zai kaddara nisabi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai kaddara nisabi ko bai kaddara akan zakkaji ba saboda haka babu zakka akan kai amma in ka sayar da su kudin suka zo duka shekara sai ka fitar musu da zakka idan kuma kana sayan kaji ne tana sayarwa to sun zama to kadara wanda kake cinikin ta to da karen da za ka fitar da zakka kina da kimar kajinka da kimar kwanka da kuɗin da ke tare da kai sai ka ka cikin ta biyu da kake fitar musu da zakka to kadara ta gida wanda kake haya da gida gida shi a kan kansa ba za ka fitar masa da zakkar ba domin dukiya ce wadda take ba narkarta ba abinda kudin da ya zo masa na haya ya matsayinsa a matsayin fa'ida ne shi ka jira sai ya shekara guda sannan ka fitar masa da gaska wannan shine fatawar malamai akan wannan malam ya yi nafi akan wannan a cikin almuqaw a cikin almuwaffa akan da ya kawo abubuwa na alfawa'i ya gaskiya ambaci kudin haya da za a kawo mu mutum zai fuskanci shekara ne tare da alal misali ana samun kudin haya a farkon shekara cikin januwari aka kawo maka haya kudin haya kudin haya nan sai ka biya kudin makaranta da kudin makaranta ya na wannan shekarar da kaga babu zakka a kai domin mabukaci ne amma a kudin haya suna da yawan da ka biya kudin makarantar yara ka je ka ajiye su a cikin account ba su taba su ba ko kuma ta ji ta hada su tarin jarinka da take biya to na ka baka da bukata ya ta tuke shekara ta za idan shekara ta zage za ka hada shi tare da sauran dukiyarka sai ka ke ke ke ka fitar masa da ofis na asibiti alal misali mutum ne kana da asibiti asibitin nan a kana amfana da shi saboda kana ganin pension a ciki mutane ana kwantar da su biya kuɗi zo su gani su biya kuɗi wannan kuɗin da yake zuwa maka shi ne wanda za ka ƙarsha da sauran kuɗin ka in yi shekara ka san maka da zakka amma cikin da asibiti babu zakka a kanka babu zakka a kanka domin ba gina asibiti kake kana sayarwa ba to wanda ko yake gina gidaje ya sayar ya gina gida ya sayar da shi idan idan gina gida yake yana sayarwa shi masu ya yi istikbalin shekara da kuɗin da yake masa amma idan sayan gida yake yi ya sai gidaje ko yauce aka je ana son sayan gida za a iya saya daga wajensa gida a wajensa kamar ya zama to buhuhunan shinkafa ne yana da so da yake yake sayan buhuhunan shinkafa yana sayarwa ba wai zai ba yana jira ba ne a in ya sai gida sai ya jira bayan shekara biyar sannan ya sayar da shi a'a shi ne cikin gida ne ko yauce aka zo neman gida za a sami gida a wajensa ko ko yauce aka zo neman kasa za a sami kasa a wajensa to wannan shine attajirul mudin shi ne wanda yake juya dukiyarsa don haka idan shekara ta zo zai kima duk gidajen nan ko duk kasan nan da suke tare da shi za a ji kimar su a fita musu da kasa amma idan saya yake yi idan ya saya sai ya jira lokacin da ake ganin kaka za ta ko kuma lokacin da gidaje za su tashi ko ta bukata za ta taso wadda ke kudin gidan zai tashi ya daga ya samun mata ya samun mata riba kyakkyawa to wannan ko yake sayar da gidan zai fitar masa da zakka ta shekara ɗaya ba zai jira sai shekara ta kewaye ba shine wanda ake kema attajirul mutakir kenan domin imam malik ya kace ne tijara ta shi akwai al-mujir akwai al-muhtasib idan haka gidan asibiti shi ma haka zai ɗauka ba za a fitar ma da ƙarshen kusanci kansa asibitin zakka ba amma kuɗin da yake da ya haifar shi ne idan aka zo aka lissafi bayan an biya kuɗin ma'aikata bayan an biya kuɗin kayayyaki da aka biya bayan an biya bashi to abin da ya saura idan ya ce lissafi in ya shekara sai a fitar masa da zakka idan ku bai kai lissafi ba ya nuna kan cewa mutum har yanzu da sauransa a cikin wadata haka zalika shago idan kana da shago kana bayar da shi haya hukunci kan hukuncin gidan haya ne ba su da wani bambanci na'am na'am wala to mushkila ta ina da bana ji sosai daga nesa
motocin haya su ma hukunci su hukuncin gidajen haya ne ba za ka fitar ma da motocin kima su ba ka fitar musu da zakka ba kuɗin da suke kawowa su ne wannan kuɗin da suke kawowa a za ka sa rana a cikin shekara wanda duk wannan rana ta zo sai ka duba abubuwan da suke tare da kai na kuɗi da wanda wannan motocin suka kawo da wanda ya zo daga wata fuskar kasuwancin naka duk sai ka haɗa su a wannan ranar sai ka ga abin da kake da shi sai ka fitar masa da zakka daga zarar ka san kuɗin sun kai misali amma in ba su kai misali ba in ba su kai misali ba to babu zakka har sai lokacin da suka kai misali in suka kai misali to sai ka sanya rana da wanda daga cikin kuɗaɗen misalin su ya zo da wanda ma misalin su bai zo ba duk sai ka fitar musu da zakka lokaci daya a wannan ranar ya fi sauki kamar bisa fatawar malamai domin ya halatta ka kaddamar da zakka kafin ta kuka ba haka ba ya sai ya zama cewa kullum kana bibiya kenan kowane kuɗi kana yana da misali yana da haulinsa yaren da za ka fitar da haunin wannan yaren da za ka fitar da haunin wannan to da ka kullu a cikin fitar da zakka kai wannan lissafin zai yi wahala da shi sa malamai suke wannan fatuwa saboda akwai sauki ga mutum kuma akwai tsarin alkhairi a gare shi domin abin da yake faruwa shine akwai kuɗin da zai zama to shekarar sa ba sarga ta yi ba amma ka fitar masa da zakka kuma ya halatta sai ya zama to wanda shekarar ta ba ta yi ba kamar ka kaddamar da zakkar sa ne kaga da mutuwa ma za ta zo maka a wannan wanda dama zakkar baka hakkin ta riga ya dora a kanka ba sai ga manzo sadaka ce kenan wanda kai ta tawuyi wanda Allah zai zai baka ladan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين